zakar hajja kenan ta siyarwa ya ake fidda zakka a hanyoyi na siyarwa kayan da ake kasuwanci da su Ubaidullah ya ce ya hayayi min hadisi ya kafo daga Imam Malik ya kafo daga Yadda Sa'idin ya kafo daga Surai Ibn Hayyana Zurai ku ya kasance shi yake kula da shige da fice a Misira. shi ke kula da shige da fice a ƙasar Misira. Zamanin Khalifa ne Ibn Abdulmalik wanda shi wajidu shi ya gaji ubansu Abdulmalik ibn Marwan. Abdulmalik ibn Marwan wasu da yawa suna ganin wato shi ne da shi gaban na dini a halifan Bani Umayya. Bayan yanzu ibn Muawiya sai shi inda Muawiya ta sai yanzu da hijirar da ya hilafa da ya kaɗai ce bai dade yana yi ba kamar ba ta ga kowa za a samu ba ta ga kowa za a samu to ba to shi zirin ru'awiya yadda yana yi ba to bayan sa shi kuma khilafar kakan su waje tutun shi ne wato abu da marwanu da suna ganin khilafa ta ba ba gaskiya ba ce saboda sannan halifa a Abdullahi bin Zubairu ne Abdullahi bin Zubairu shi ne halifa na hakika sai bayan wato zamanin Abdulmalik bin Marwana da ya zama halifa wato ya zama shi ne na biyu sannan sai ibn Abdulmalik sai Abdulmalik bin Marwana ƴaƴansa har guda hudu ne suka rike khilafanci ƴaƴan abdulmaliki har guda hudu sun yi hilafan guda biyu suka fara yi sai kuma dan dan uwansa ya shi ne sai sai na marubun abdulaziz sannan kuma ragowar biyun suka yi sannan ragowar biyun kai wato da walidu da sulaimanu suka fara yin hilafanci sannan kuma daga baya wato da yazidu da hishamu suka yi duk da yayan abdulmaliki bin marwan da zamanin kaninsa shine sulaimanu da abdulmaliki da kuma ɗan amminsu shi ne sai na umar ɗan abdulaziz ibn marwana ya ambata cewa umar ibn abdulaziz wanda an sha faɗa ne shi ya fara hilafan yin shekara ta casa'in da tara kuma shekara biyu kawai ya yana hilafancin ya wato ya mutu hijira ta ɗari ɗaya da ɗaya to ya rubuta zuwa shi ya haya zurai kudin nan cewa ka ringa binciken duk masu zuwa masu zuwa wuce ta ƙasarka inda aka ba ka kula da shi daga cikin musulmi fahimtar dinar dinari ɗaya min ma haramin amwali daga abin da yake ya bayyana a dukiyoyinsu min ma yudiruna daga abin da suke kewayen kasuwa da shi mina tijarati daga kayayyakin siyarwa ka rike dinari ɗaya min kulle arba'in na dina daga dukkan abin da kimarsa ta kai dinari arba'in arba'in ce kuma a ce biyu biyu da rabi cikin ɗari biyu da rabi cikin ɗari shine zakka ta kuɗi shi yasa cikin dukkan arba'in dai za a fidda ɗaya ne rubu'ul ushiri abin da yake ya ragu bai karasa dinari arba'in ba to sai ka ɗauki zakarsa kwatan haka wato ka ɗau kashi ɗaya cikin arba'in ka ɗau ɗaya cikin arba'in shi yasa idan talatin ne sai a ɗau salasatu arba'in na dinari sai a karɓi salasatu arba'in na dinari shine zakar hata ya buluga sai dukiya dawo dinari ishirin in dukiya wato kayan da ake sarrafawa kayan da ɗan kasuwan yake ciniki da su ba su huce dinari ishirin ba to za ta fi rubi'in wato nisfin dinari shine rubi'in ushirinsa za ta karbi rabin dinari idan ya zamo gaba ɗaya kayayyakin da yake ciki a cikinsu ba su kai dinari ishirin ba ko da gwargwadon sulusin dinari ne babu ta kai dinari goma sha tara da kuma sulsani na dinari amma sulusi ne kawai babu wato ta kai dinari goma sha tara da dubu shida bakwai na dinari to duk da haka dai ba ka karbi zakka ba tunda wannan ragowar dugon uku uku din sulusin nan ya hana a ce zakka ta waje ba a ciki ba da a haɗa ne ta kakkace za ka riki komai a ciki wanda kuma duk ya wuce ta ƙasar da kake kula da ita wato ta ƙasar misra daga kafiran da yake tsakaninsu da musulmi akwai alkawari ina wannan karamin ne a ringa samun sai a kake ko bahus ka karba min mayu biruna daga abin da suke kewayensa mina tijarati na daga kasuwanci ka riki dinarin dina daya min kulli ishirin dinarin daga dukkan dinari ishirin wato su ya zama kenan abin da za a karba ba rubi'in ushiri ba ne nisfin ushiri ne nisfin ushiri ne tunda wannan ya zama kenan a cikin dukkan dari a riki kashi biyar kashi biyar cikin dari ba kashi biyu da biyu ba ba ma na kasa abin da yake ya ragu daga haka to ka karba gwagwadon haka sai har ya kawo dinari goma in ya kawo dinari goma to sai ka karbi rabin dinari a ciki daga kasuwancin kafiran da yake suke kasuwanci kuma tsakaninsu da musulmi akai alkawari idan hajjan nan ta kafirin nan ya zamo ba ta kai dinari goma ba ko da da sulu dinari ne to ka jale ta kakkace za ka riki wani abu daga ciki kakkace za ka karbi komai a ciki duk sanda ka karbi kuɗi daga hannunsu duk sanda ka karbi wani abu daga hannunsu to ka rubuta su takarda ka ba su cewa rana kaza ga wata kaza na shekara kaza ka karbi kaza a hannunsu domin ba za a fi karba ba daga gare su sai baɗi don duk inda suka je suka nuna an san sun ba da zaka ko ko ushirin da yake kansu na wannan shirin shi yasa sai a rubuta musu takarda ila mislihin sai kamar wannan wakacin min alhauri a shekara mai zuwa sai ba daidai wakacin da ka karba a bana sannan za ta karba imam malik ya ce lamarin da malamanmu suke aiki da shi dangane da abin da ake kewayen kasuwa da shi na daga hajjoji don siyarwa abin da yake ana ranar mai siye ne kawai ya zo a siyar masa ba cewa aka yi an ajiye shi sai ya kai wani matsayi sannan a siyar ba in ka zo ma in dai darasa ba ta kaya kama ba za a siyar ma ba shi ya sa ba me shi ya zauna ma a hannunsa shekara ko shekaru ba bai damu ba sai ya kai wannan abin da ya kai dai zai siya cewa annan rajula cewa shi mutum ɗan kasuwa idan ya fidda zakar dukiyarsa sannan kuma wato da kuɗin nasa suna karfe ne suna kashi ne ya fitar musu da zakka sannan sai ya sai urura da wannan kuɗin ya sai tufafi ne ko bayi ko abin da ya kama da haka sannan ya sai da wannan rurar kayan cinikin da ya siya kafin a ce shekara ta kewayo ba a cewa ya fidda zaka daga wannan dukiyar zaka ba ta wajaba ba a kansa a wannan dukiyar sai shekara ta kewayo a gare shi sai san da shekara ta yi gare shi daga ran da ya fitar masa da zaka idan misali ya fitarwa da dukiyarsa zaka ran ɗaya ga watan ramaran ga watan ramaran sannan dukiyar tasa tana karfe ne tana dinari ne ko azurfa ko a yanzu misali a ce yana da kuɗi ne haka cash ba kaya ba to kuma sai ya sai kaya na ciniki ya mai da dukiyar tasa jari ne wato zai jari da shi ya sai kaya to yanzu don kai da kayan misali a watan ramalan ɗin ko a watan shawwal ba a ce ya fitar da wata zakka ba sai in ɗaya ga watan ramalan ɗin ya sake zuwa cewa kuma idan ya zama wannan kayan bai sai da su ba shekara da shekaru ba wani abu na zakka da zai wajaba a kansa a wannan kayan wa in ƙara zamanuhu ko da wannan ha- kayan nasa na siyarwa sun daɗe a hannunsa idan ya sai da shi ba abin da za a ce ya fitar a ciki sai zakka ɗaya wannan wato za a ɗauke shi a matsayin wanda yake muhutakiri ne tunda farkon shigarsa kasuwancin kenan amma idan ya sake marra ta biyu ya ci gaba ya zamo shi a la takiru biya dihi dainu baru aro wala naqalu ba sai yake barin wasu kaya su zauna a hannunsa ko wasu kuɗi su zauna a hannunsa da ya kaya sun zo hannunsa in ya samu mai siye siyarwa da kuma ah, ya siyar ba gane kuɗin yake a hannunsa ba duk iyaka abin da ya siyar zuwa yake shi ma ya sake siyo wasu to irin wannan shine ake cewa to ya tabbata ya zamo mujeri to shi a sannan zakarsa sai ta zamo ya ayyana lokaci gare ta ba za a saurari ya ce sai shekara dam sai ya sai da kayan ba duk sanda shekara ta zo sai ya hada ya fitar da zakar da kuɗin da ke hannunsa da kayan da suke hannunsa da basu sukan da ya bi ma duk sai ya hada ya fitar musu da zakka a wannan wakacin muayyani imam malik ya ce tsarin da malamanmu suke bi game da mutum wanda da can yana da zinarai yana da dinarai ko yana da azurfa sai ya ɗauka ya sai alkam da kudin nan nasa ko ya sai da bino ko ya sai wani abu dai daban ba waɗannan ba amma ya zamo ya siya ne da nufin ya siya ya siya ne don ya koma kasuwanci da su sannan kuma sai ya rike har shekara ta kewayo gare ta sannan daga baya ya siyar cewa zakka ta jaba a kansa a cikinta anna alaihi fi zakata a kwatar soyin da suke sa zakatu zakata ne Eh, yayin da ya sai da ita idan kudinta ya ka abin da zakka ke wajaba a ciki wannan bai zamo kamar girbi ba da mutum girbe a ƙasarsa ba kamar ‘ya'yan dabino ba ne ko inabi da za a ce ya yanke daga bishiyoyinsa wanda wannan za a ce duk sanda ya ya girba ko ya yanka zai fitar da zakka to wannan sai shekara ta yi wannan sai shekara ta yi sannan zakka za ta waje ba a ciki shi noma in mutum zai yi duk wata uku ma a ce girba yake a ce noman da yake yi duk wata uku ma nuna yake yi girba to duk sanda ya girba dole ya fitar da zakka duk sanda ya girba dole ya fitar da zakka sai ya zama zakka ta hau kansa har sau hudu a shekara in ya zama duk shekara koyaushe noman yake Eh, amma ya zama in ya shuka ma sai an shekara biyu sannan yake girba to sanda ya girba din ne za a ce ya fitar da zakka tunda dai Allah ce waye wa atu haqqahu kuma hisabi Imam Malik yace abin da ya kasance da daga dukiya a hannun wani mutum da yake kewaye shi don kasuwanci ba abin da yake zamowa kuɗi ga ma'abucinsa abin da ake nufi da wannan wato da ya siyar ba ajiye kuɗin yake ba zuwa yake shi ma ya siyo irin dai wannan kayan da yake siyarwa Allah Allah yake ya siyar ya je ya siyo ba ajiye kuɗin yake ba to wannan zakka ta wajaba a kansa wato a cikin wannan yadda zai sai ya sanya masa wa- wata daga shekara da zai yi kawimu akwai nusa irin wannan ya komu masu gyaran ba su sani yi kawimu fi da zai kimanta a cikinsa mata na inda hu abinda yake wajensa na daga kayan siyarwa lissafa abin da yake wajensa min nakadin daga kuɗi hannu au ainin ko au dainin ko bashi ba sukan da yake bi duk sai ya hada ya lissafa su au dainin mhm. au dainin ko ba sukan da yake bi idan wannan gaba ɗaya da kai fai za balaga zalika akwai zalika wasu nusohin akwai ketara ko idan wannan dukkaninsu ya kai abin da zakka ke wajaba a cikinsa to shi zai fitar masa da zakka sai ya haɗa ya fitar masa da zakar a sannan imam malik ya ce wato wannan shi ake kira mudiri wanda aka ce shi lalle ne ya ayyana ga kansa wakacin da zai ringa fidda zakka a sanda in wakacin ya zo ba zai dubi kuɗin kawai da ke hannunsa ba zai haɗa har da kayayyakinsa na siyarwa wanda bai riga ya siyar ba a ba da hanya ga babban malami na ba da hanya to wato sai ya hada da kayayyakin nan da suke hannunsa da kuma duk basussukan da yake bi ma na cinikin nan na idara sannan kuma da kudin da suke hannunsa sai ya hada ya fitar musu da zakka sai ya hada ya fitar musu da zakka to kala malikun imam malik ya ce wa man tajar wanda ya kasuwanci minal muslimina daga musulmi da ma wanda bai kasuwancin ba sawa'un duk hukuncin su ɗaya ne in akwai kuɗi hannunsu ba abin da ake karba a kansu sai zakka ɗaya zakka ɗaya za a ce za su bayar fi kulle ami a kowace shekara sun yi ciniki a kasuwancin kowace ka ciniki ba ajiye kudin su suka yi irin na babban malami kaga babban malami ya tafi da an ce ya fito da su ne kasuwanci ya ji to ko nasa ne dai sai an fitar zakka nan ko nasa ne sai an fitar zakka to abin da ya zo a game da taska wato abin da ya zo a me ake cewa da shi taska a harshen shari'a wanda a ciki Allah yake faɗa a Qur'ani والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها قوة وكلا ولا ينفقونه ما في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم menene ake kira taska wanda aka ce duk wanda ya rike taskan nan to a sanar da shi cewa fa azaba ne radade tana tana kansa حدثني يحيى عبيد الله من حديث عن مالك يا كربو daga Imam Malik ya karɓo daga abdamin dinarin cewa abdamin dinarin ya ce na ji abdullahi umara alhali ana tambayarsa da taska da aka faɗi zargin wanda ya rike ta a ƙur'ani menene wannan taskar sai abdullahi umara ya ce ai ba wani abu ne ake kira taska dukiyar da ba a ba da zakka daga gare ta dukiyar da ba a ba da zakka daga gare ta to ita ce taska ubaidullahi ya ce wato duk wata dukiya da ba za a fitar da mata da zakka ba to ta shiga cikin ya kani zuna zahaba wani firrata wala yin jiko da hafi sabilillahi fa bashirun bi azabin alim yawma huma alaiha fi nari jahannama fatquwa bi hasibahum wajhuhum wa zuhuruhum hadha ma kanastum li anfusikum ko kuma kuntum tazamizuna Ubaidullah samun hadisi ya karbo daga Imam Malik, ya karbo daga Abdullahi bin Dinari, ya karbo daga Salih Samman, ya karbo daga Abi Huraira cewa Abu Huraira ya kasance yana cewa shi wannan hadisin yadda Imam Malik ya kawo shi da wasu malaman hadisi ne mawqufi a lafazi ko da dai ko da yake mawqufi ne a lafazi to amma a ce marfu'i ne hukuma yadda Sayyid yake faɗa a siya ta hadisi wa ma a tawo misluhu bin ra'ayi la yuqalu iz an sahibin ma humila wa ma a ta wa misluhu bin ra'ayi la yuqalu iz an sahibin ma humila abin da ya zo daga sahabi wanda yake ya wuce a ce ya faɗa gaban kansa ya zama kuma ba mai karɓa ba ne daga masu littattafai na farko to shi ba za a yi hukunci da cewa marfu'i ne a hukunci amma dai lafazinsa mawqufi ne to shi imam malik da wasu daga marwaita sun kawo hadisin a matsayin mawqufi amma kamar muslim a jami'u sahih shi ya kawo hadisin a matsayin hadisi marfu'i cewa abu huraira ya karbo ne daga annabi sallallahu alaihi wasallam wannan ya sa dara kudini ya lissafa hadisin a cikin hadisan da yake suna da illa wai dangane da cewa a sahihu muslim cewa ya za a yi muslim ya kawo shi a matsayin marfu'i bayan ga wasu gaggan malamai irin su imam malik sun kawo shi a matsayin mawqufi shi yasa haka din ya zamo illa to amma wasu da yawa suka yi raddi kamar wato ibnu hajar ko nawawi ma kansa nawawi kansa da farko ma ya yi raddi akan dara kudini akan cewa ya lissafa hadisin inda ya zo a musulun cewa yana da illa sai waya dole take marfu'a dole take mawqufa duk tabbatattu ne duk tabbatattu ne kuma ai cewa ma aka yi a gabatar da waya da ta zo a matsayin marfu'a so da take mawqufa وقدم الرفع كالاتصال عن ثقة للوقف والإرسال yadda jalal duni suyuti dai kada dai a alfiyar tasa ta ta hadisi shi yasa wannan wato yana cikin wato wanda shu'abla yake faɗa wanta kadu alaihima yasira fakam tara na hawahuma nasira wanta kadu alaihima yasira ka kamtara hawahuma nasira to abu huraira ya kasance yana cewa wanda duk yake akwai dukiya a wajensa lam yu'addi zakatahu da bai ba da zakar dukiyar ba za a so mai da dukiyar gare shi ta koma kumurci inda yake mai dugo a wato wanda yake mai farfar a kansa kumurci miciji aka ce in wanda yake mai farfar ne a kansa to ya fi sharri wasu wata alama cewa namiji ne namiji ne ma wanda yake sharrinsa ya fi yawa lahu zabibata ne da yake yana da dugo biyu zai ta nemansa har sai ya kama shi ya dinga cewa da shi ana kan zuka in ne taskarka in ne taskarka in ne abin wato yamo yana tabinsa har sai ya bashi yatsunsa shi mutumin ne da kansa na tsananin bin da maciji ne ke masa zai mika masa yatsunsa ya ringa sararsa haka zakar dabbobi wato an gama bayani akan zakar kuɗi za a shiga ku bayani akan zakar dabbobi ubaidullah ta min hadisi ya karbo daga imam malik kitabu umar ibn al-haddad cewa ya karanta takaddar da na umar ya rubuta game da tsarin zakka imam malik ya ce irin wannan shi ake kira wajen malaman hadisi wijada wijada kenan ake kiran irin wannan wijada wato samu ka samu abu wani malami ya rubuta ka ruwaito shi da gare shi da fuskar wannan to amma so da yawa wijazar takan haɗu da ijaza ko munawala cewa ya an miƙa masa cewa wannan fa ita ce takardar wane ya rubuta in ya zama shi ma da aka miƙa wani miƙa wani cewa wannan ita ce takardar da wani ya rubuta akan abu kaza a shi ma ya miƙa wannan to sai a ce wato haɗu kenan da munawala wijadar sannan ta zama munawala kenan sai na samu a cikinsa in ji imamu malik imama abinda sayyidina umar ya rubuta shine bismillahir rahmanir rahim littafin bayanin zakka ana ba da zakka ne daga tumakai ko awakai a cikin din raƙuma da yake 24 ne ko ƙasa da 24 raƙuma in ba su haura 24 ba to zakkarsu ba daga raƙuma ake fidda ita ba za a fidda ita ne daga cikin tumakai ko akai tsarin da ake bi ko shine din raƙumi biyar sai a fitar masa da akuya ɗaya ko tinkiya ɗaya shi yasa raƙuma in ba su kai biyar ba ba zakka a cikinsu raƙuma in ba su kai biyar ba ba zakka a cikinsu wato muna zama a kwamitin shari'a ana bayani akan cewa zakka zakka cewa to ai ga zakkar a yanzu aka duba ba kaza da kaza cewa a daina magana azurfa a daina kawo cewa ga duba kima zakka ta fuskar azurfa sai dai a duba ta fuskar zinari sai nake cewa da su to yanzu aka dubi shari'a da take a fidda zakka a raƙumi biyar to Allah raƙumi biyar din nan zai kai wannan kuɗin da kuka faɗa da alama raƙuma ba su da yawa sun su bai karasawa kamar shanu ko shanu sukan ɗanɗare su a daraja sau da yawa ma nan ko ga al'ada ba ta bahaushe musamman a nan kano cewa naman raguni ai darajarsa bai kai ta saba ko siyayya aka je aka ba da na raguni gani ake kamar an yi wata cuta ne ko wata mu'amun da hana to yanzu raguni wanda za a hada biyar ya kai zakka zai haura dubu ɗari biyu ko ko abin da yake kamar haka ba za a samu kamar na dubu hamsin hamsin ba a raguma to ya aka yi kuɗin suka haura wajen dubu ɗari bakwai ya za a ce sai kai wajen dubu ɗari bakwai sannan za a ce zakka saboda cewa ana duban cewa ai dole dai a dogara da zinari a dogara da kimar zinari ko da wasu abubuwan dai da shari'a ta ce a fitar musu da zakka in aka duba kimar su sai a gaba za ta kai haka din ba ba lallai sai ta kai ta zinarin nan ba to a to a dukkan raguma biyar za a ba da akuya daya shi yasa raguma in ba su kai biyar ba ba zakka a cikinsu in sun kai biyar to sai a ba da akuya daya a shekara ana ba da daya har su kai tara in sun kai goma to sannan sai a ce a ba da awakai biyu daga nan ana ba da biyu har su kai sha hudu in sun kai biyar sai a ce a ba da awakai uku ana ba da awakai uku har su kai sha tara in sun kai ishirin sai a ce a ba da awakai hudu ana ba da awakai hurhudu har su kai ishirin da hudu da awakai hudu za a bayar zakarsu a duk shekara abin da yake ya huce 23 rahuma in ya zam sun haura 24 haƙi zuwa su kai 35 to zakka ta tashi daga cewa za a fidda ita ne a cikin tumakai ko awakai ta koma cewa a cikin ragunan yanzu za a ringa fidda zakar sai a bada bintu bahari ita ce wato yar wadda take ta yi ciki wadda an yare ta har uwarta ta yi ciki da mai binta da sabuwar to ita za a bayar zakar raguma 25 daga nan kuma hasi ta tafiya su kai 35 wannan da wato goma da ta karu a kai duk wakasfe ba ta sauya ba da zakai 25 da ta 26 da ta 27 da ta 28 da ta 29 da ta tara da ta 31 da ta 32 da ta 33 da ta 34 da ta 35 duk ɗaya ne wannan goma ɗin ya zamo ita ce wakasfe idan shi mai raguman nan ba shi da bintu bahari wato 'yar uwar da take ya wato an yaye ta an yi ciki da mai binta to sai ya ba da raguni namiji wanda yake ibnu lahunin wato wanda har an haifi ma mai binsa ana shayar da mai bin da nono idan raguma suka haura talatin da biyar suka kai talatin da shida bintu labu to ana ba da bintu labunin zakarsu wato wadda yake an haifi saku wadda ana ba ta nono to daga nan fa har raguma kai arba'in da biyar duk bintu labunin za a baya bintu labunin din nan dole sai mace sai mace za a baya abin da ya haura kuma arba'in da biyar wato daga arba'in da shida har raguma su kai sittin to ana ba da hikka nan wakas ɗin sha biyar ne can baya duk wakas ɗin goma goma ne amma a nan wakas ɗin goma sha biyar ne tun daga arba'in da shida har zuwa raguma su kai sittin duk ana ba da hikka ne wato wadda ake kira hikka ita ce wadda yake ta isa namijin ragumi ya bare ta wanda yake ya haura sittin kuwa daga sittin da ɗaya har su zuwa su kai saba'in da biyar shi ma nan wasu sha biyar ne to ana ba da jaza ana ba da jaza in sun haura haka kuma sun kai saba'in da in raguma sun haura saba'in da biyar sun kai saba'in da shida har zuwa su kai casa'in sai a ba da bintu labunin biyu sai a ba da bintu labunin biyu in raguma suka haura shi ma dai wato nan sha biyar ne wakasin in ya zama sun haura cisin sun kai cisin da ɗaya haƙi zuwa su kai ɗari da ishirin to su ba da hikoki biyu sai a ba da hikoki biyu wanda kowace a ciki ta isa namijin raguni ya barbare ta abin da yake ya haura haka ya haura ɗari da ishirin daga raguma to ana ba da bintu labunin a cikin kan arba'in za a ba da ita kuma a cikin dukkan hamsin shi ya sa ta koma sai wajibin ya sauya shi ya sa a ɗari da talatin to ana da hamsin ɗaya da kuma arba'in arba'in biyu shi yasa sai a ba da wato hikka ɗaya into da bunin biyu a ɗari da arba'in kuwa to ana da hamsin hamsin biyu ga arba'in ɗaya sai a ba da hikka biyu bintu da bunin ɗaya a ɗari da hamsin to hamsin hamsin uku sai a ba da hikkoki uku ɗari da sittin arba'in arba'in hudu sai a ba da bintu da bunin hudu ɗari da saba'in to ga hamsin ɗaya ga arba'in arba'in uku shi yasa za a ba da hikka ɗaya ne bintu labunin uku dukkan rajin labunin uku a ɗari da tamanin ku hamsin hamsin biyu arba'in arba'in biyu yasa za a ba da hikka biyu bin labunin biyu a ɗari da casa'in kuwa hamsin hamsin uku da arba'in ɗaya yasa hikoki uku bin labunin a ba da guda ɗaya a ɗari biyu fa to a nan fa wato sai an ba da zaɓi da shi ne karɓar zakka wanda zai karbi zakar ko dai ya dubi cewa arba'in arba'in ne guda biyar sai ya karbi bintu labunin guda biyar ko kuma ya dubi cewa hamsin hamsin ne hudu sai ya karbi hikkoki guda hudu wannan fa inda aka ce shi sa'in an ba shi zaɓi in wujida aw kida wata ayyana ahaduhuma munfarida in ya zamo shi mai dabbobin yana da hikkokin yana da banatu labunin din kuma to sannan ba ne daban bane zai ce da mai karɓar zakka ga wanda za ka karɓa shi ne yake da dama ya duba ya ga wanne ne karɓar sa yafi maslaha ga su wanda za a raba wa zakka idan ya zamo ko kuma ya zamo gaba ɗaya ne sanin bai da su nemo wazi to shi ne karɓar zakkar shi ne zai ayyana masa iri kaza nake so ko dai hukoki hudu nake so ka je ka nemo min hukoki hudu bintu labonin biyar nake so ka nemo min bintu labonin biyar idan ya zamo ko shi mai dabbobin hikkoki ne da shi bai da bintu laboni to shi mai karɓar zaka kai ce zai dora masa sai ya je ya nemo masa bintu laboni haka dai in bintu laboni ne da mai raguman nan to shi mai karɓar zaka kai ya ce zai dora masa sai ya nemo masa haƙura a hibki shi ne wata ayyana a haduhuma mun farida yadda ake faɗa a motar sauko to to ana ba da akuya fi sa'imatul ganani a cikin dabbobi wanda suke kiwo da kansu wanda ba kawo musu abinci kenan ake ba idan dai wato wannan mafhumin idan zama dabbobin da suke sake ana kawo musu abinci sai a ce zakka wajen ba a cikin su to amma imam malik a nan sai yace to mafhumin na muhalafa ai mafhumi na muwafaka ya ture shi saboda galibi dabbobin da aka tilke su ma sun fi daraja sun fiye da waɗanda su kiwo suke yawo suke na kiwo su wanda aka tilke su ai sun fita sai shi yasa yake wannan mafhumin na muhalafar ba za a yi aiki da shi ba domin idan zama mafhumi na muhalafa ya sa da mafhumi na muwafaka to mafhumi na muwafaka ai ya fi ƙarfi ya fi ƙarfi fiye da mafhumi na muhalafa sai a koma ga mafhumin na muwafaka shi ya sa su malikawa suka ce sa'imatan au ma'alufatan ko wanda aka tanke ce ake kawo abinci duk zakka za ta waje ba a ciki amma wasu ba zama suka ce a yomi anar kawo wannan din dan ba dan ana nufin anu a fito da cewa a yi aiki da mafhumin na muhalafa ba suka ce ai wadda take a ce ta aka yi to wannan ba a cewa a ba da zakka a cikinta saboda wahalar ma da mai ita yake mata ta ta ishe shi wahalar malami ita yake mata aika ishe to idan tumakan nan ko awakan nan suka kai ɗari da ishirin za a ba da akuya ɗaya tumakai ko awakai ana ba da zakkar akuya ɗaya ne a cikinsu har su kai ɗari da ishirin har su kai ɗari da ishirin wato tun daga arba'in har su kai ɗari da ishirin idan tumakai ko awakai ba su kai arba'in ba to ba zakka a cikinsu amma an sun kai arba'in to za a ringa ba da zakka ɗaya duk shekara har su kai ɗari da ishirin duk zakkar su dai guda ɗaya ce a shekara abin da yake ya haura ɗari da ishirin idan tumakai ko awakai suka kai ɗari da ishirin da ɗaya har zuwa a ce tumakan nan ko awakan nan su kai mai kan su kai ɗari biyu to zakarsu awakai biyu yake ya haura haka in suka kai ɗari biyu da ɗaya to za su shiya ne ana ba da awakai uku ne shi ne zakar awakai ko tumakai ɗari biyu da ɗaya har zuwa su kai ɗari uku duk abin da yake ya haura ɗari uku a wato ana ba da ɗari ne a cikin ana ba da akuya ɗaya ne a cikin dukkan awakai ko tumakai ɗari shi yasa ɗari hudu za a ba da hudu ɗari biyar a ba da a dubu za a ba da goma ba a fidda bunsuru a wajen zakka bunsurin da yake wato namansa ba kyau ba daɗi ba a ce shi za a bayar a wajen zakka ba ko dabbar da yake ta tsufa ko ma'abuciyar aini wadda ta tana da aini sai fa idan shi ne karɓar zakkar ya ga ita ne aibin nan ai karɓar ta ya fi maslaha da su wanda za a ba kamar wata mai nama ce amma kuma ga shi kurkuwa ce ko mai ido da ya ce amma kuma ta haɗa nama ko ta mai mai ce sosai ya ga to karɓar ta ai ya fi maslaha da su wanda za a raba sai to wannan sai sai ya karɓa ya iya karɓar dan dama abin da ake duba dai maslaha su wanda za a ba ba a raba tsakanin dabbobin da suke a haɗe a shekar sadaka don tsoron zakka ba mutum da dabbobinsa a haɗe misali suna ɗari biyu da ishirin yana da timakai ɗari biyu ishirin suna haɗe yanzu ne kamar zakka ya zo me zai ɗauka ai zai ɗebi uku ne tunda duk ɗari biyu tun daga ɗari biyu da ɗaya uku ce ta waje ba to ya ce bara ya raba su gida biyu ya ba wannan mai kiwon ɗari da goma ya ba mai wannan kiwon ɗari da goma dan dan an an samu ɗari da goma ɗaya zauka ka yi ke za a maimako a ɗebi uku ya zamo za a ɗebi biyu ne a gaba ɗayan dabbobin nasa to ba za a yadda da wannan ba in dai an gano ya haka ne don ya rage wa kansa abin da zai bayar na zakka to ba za a yadda da haka ba wannan umda ce wanda hadisin na sayi na umar umda ne a cikin cewa wato abin da ake kira tarkul hiyali a duk wata dabara da za a kauce wa wani hukunci na shari'a a dabara da za a kauce wa hukunci wani hukunci na shari'a wanda malamai da yawa duk sun tafi akan haka illa iyaka wasu akwai wasu guraren da ba sa aiki da haka kamar shafi'awa ko hanafiyawa ba wanda suka fi tsanantawa akan wannan cewa lalle ai aiki da shi a irin malikawa a ƙarƙashin asalin da ake kira saddun zara'i a toshe kafa duk wata kafa da zai zabo a bita ai wata banna to sai a ce ba za a yadda ba ba za a yadda ba don kamar wannan kaga banna ce aka an rage wa almirai abin da za su samu to ba za a yadda da haka ba to to wala juma'u ba a tarawa tsakanin dabbobin da suke daban-daban da can yana da dabbobinsa wato ɗari ne amma a hannun mutum biyu ga hamsin garken su daban ga hamsin garken su daban to yanzu idan sa'i ya zo ya tadda garke na tumakai ko awakai guda hamsin ne zai ɗauka ba akuya ɗaya ba ko tinkiya ɗaya ya zama kenan a ɗarin nan zai ɗauki biyu to ganin kawai lokacin zuwan mai karɓar zakar ya ya ce to a haɗa shi wancan ya koro nasa ne koro nasa su koma garke ɗaya don in sa'i ya zartar da ɗari ya karɓi ɗaya kawai ya dauɗa ya karɓi ɗaya kawai a maimakon ya ba da biyu ya koma ɗaya zai baya to ba za a da haka ba in dai an tabbatar ya yi haka ne don gudun zakka amma in ya zamo wata manufa ce ba wai gudun zakar ba ta sa a yi haka kamar inda da ɗayan ya kiwo sai wani abu ya faru ko wata annoba ta sauka ya taho da nasa aka hada da na wannan aka mai da su garke daya to wannan sai a aiki da su a yanda suke a yanzu sa'i ya same su tunda an ba wai gudun zakka ba ne ya sa yi haka to man ba a raba tsakanin wanda yake a haɗe a shekar sadaka idan tsoron zakka abin da ya faru daga mutum biyu da suka gwama dabbobinsu suka dabbobinsu suka mai da su garke daya wanda in shi sa'i ya zo zai karbi zakkan ne a matsayin cewa dabbo na mutum ɗaya ne to shi kenan in aka ɗauki zakkar a duk wanda aka ɗauka a tasa sai su koma da junansu da daidaita ya sanar misali idan suna da wato tumakai wannan yana da guda tamanin wannan kuma yana da guda talatin suka hada ɗari da talatin kenan Ah, wannan yana da hamsin wannan yana da tamanin suka hada ba ɗari da talatin ba bayan ya zo ya gani zai ɗau biyu to yanzu sai a lissafa biyun nan da aka ɗauka a kasa su gida goma sha uku shi ne a son a ce ya ba da kashi biyar a cikin sha uku shi kuma mai tamanin ya ba da kashi takwas a cikin sha uku sai ya ba da kashi takwas a cikin sha uku idan a nasa ne aka ɗauka to shi wancan ya dawo masa da kashi biyar cikin sha uku yanzu a raba kudin su gaba daya gida goma sha uku sai a ce wancan mai hamsin sai ya dawo masa da kashi biyar cikin sha uku to mhm. rubi'in ushiri ne waje ba fin rikati a cikin azurfa zama da idan ta kai hamsa a wake ukiya biyar idan ta kai ukiya biyar azurfa in ta kai ukiya biyar wato shi ne ta kai dirhami ɗari biyu to sai a ce a fitar mata da zakka to alhamdulillah wannan babun yana da koko zaka kuma ya kunshi matsaloli da yawa lokacin ya fara tahowa ko ba mu tashi akan wannan babu babu ma za a ci sadakatul bakari ya za a ci sadakatul bakari wato hadisi na wannan da yake sawa na ɗari biyar da casa'in da takwas to alhamdulillah ai to za a caniki za a yi za a yi sauran da sauran da suka ɗauko